إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyar jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba biyar ga wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da talatin ga watan bakwai dubu biyu da ishirin da biyar. Mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah, Allah mana mafaka. 'Yan wa masu jinmu da sauraronmu za su a takaice za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba casa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka yan uwa masu jinmu ta hanyar radiyon jiha a takaice za su iya kiran mu a wannan lambobi da aka bada wanda tambayoyi da yawa mun san da mahimmancin abin da aka yi mu dan shi bayani da ya gabata mu zaman to bayi masu kaɗaita Allah da ibada matsayinmu na bayi kenan muna ƙarƙashin kula da ƙudura da iko na Allah subhanahu wata'ala kuma a matsayinmu na bayin shi wajibi ne bayan mun kaɗaita shi da ibada ita ibada da ya mu dan ita dole mu san wannan ibada mu koye ta don mu yi kyakkyawan ba da wannan ibada kuma da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukanmu da haka yanzu masu kira suna iya kira kan tambayoyi wanda suke na ci gaba ko gyaran addininmu shine a gaba da komi muna fatar da uwa cewa duk inda balle wannan lokaci da ake na damana mahi yawa an san abin da duk manomi ya san da shibka kuma da girba ita duniya yadda ka san lokacin damana a yi shibka a yi noma a yi maimai a gyara ƙarshe nan da 'yan watanni kuma ake fatar girba na abin da aka yi a cikin damana lokacin aiki duk mai hankali ya sani bayan da za a yi wanda yake ɗaki ko inuwa a zamane ya tashi je da kaka neman girba na kayan gona dai mai da hankali ne assalamu alaikum assalamu alaikum na'am daga yana daga yana kake
daga ma kanada jari ne daga yana daga ma kanada wani ƙasa ce
kanton jingiribu ne.
To, me kake tambaya?
Mutum ne bai ba sallar lasar.
Eh.
Ɗan masu gwarzo.
Eh.
Daruri ne dai bai samu ba ya yi har insha'i ta zo.
To.
Wanne zai fara yi?
To, shi kenan na gane. Sai kama da duka insha Allah. Kenan yan muna bayani na kaga dai duk mai hankali bayan da za a mutumin da yake inuwa ko ɗaki bai je ba ya noma bai je ba ya gyara gona da kaka ya je ana girba shi ya girba to ita ma duniya haka take duk wanda a nan ake shibka ayyuka duniya ita ce kamar zaman gona lokacin noma a gyara a girba a lahira don haka duk wanda bai yi ba aikin kwarai a nan bai tsaya ba ya abin da aka halice shi don shi kuma lahira a can babu aiki kamar sai na ke cewa a duniya amalun bila hisab al'akhira hisabun wala amal ita duniya gidan aiki ne ba a hisabi a duniya lahira ce gidan hisabi can kuma ba a bukata aiki kenan abin da kai ne a nan a can zaka girba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin wani hadisi kudusi na imam muslim manzon Allah yake ba labarin Allah subhanahu wa ta'ala na cewa innama hi a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yumanna illa nafsa Allah ayyukan da kowa yi ne Allah yake kididdigewa rubuta gobe kiyama Allah saka ma kowa sakamakon aiki da yi don haka Allah ce wanda ya ga alkhairi cikin takardun shi ma Allah godiya da ya mishi muwafaka katarin aikin alkhairi ya ma Allah godiya wanda ya ga mugun aiki cikin takardun shi kai zargi kowa zargi kan shi ta ga yan uwa abin da muke fatar cewa mu samu kokarin shibka alkhairi a wannan rayuwa ta duniya mu yi kokarin biyayya ga Allah subhanahu wataala abin da ya ce mu bi umarnin shi na yi na bari mu bari yan akwai ɗaya mai tambaya cewa bai yi ba na ƙasar gidamuni kenan bai yi ba la'asar magariba ta yi ha'isha yan wa a takaice mu sani cewa bai halitta ga musulmi in ba uzuri ba kuma uzurin da Allah ke karɓa masu nan uzuri shine imma mantuwa ko barci su hana ka sallah wannan shine uzurin da sallah za ta huce kuma ka yi ta lokaci ba kai lahi ba duk wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an salatin aw nasiha falasaliha za zakara wanda ya barci bai sallah ba ko kuma ce ta ne yi zai sallace ta lokacin da ya tana kenan ba kai al'asar ba magriba ta ko isha ta yi ka'ida an ka tashi za ka yi sallar al'asar tukwan kai magriba tukwan kai isha wannan amma abin da yake da haɗari mutum ba uzurin komi don yana kama kuɗi kasuwa ko ana wani biki ko da bulaguro ne ko a mota ba a sabaka a mota a mota ba abin da huce ko a mota ba kace mota ba kana kallo lokaci ya wuce ka ce an sabka a'a misali ba kai ba la'asar kana kallon rana za ta hwada dole ka yi la'asar a cikin motar halin da kake yan balle abu ne dida yana da wahala a nan kasashenmu da wuya duro ba zai tashi tun da rana har ya kai hada magariba bai tsaya da sallah iya da wahala a cikin garuruwan mu da ya da wahala to musulunci ya ba da dama ga wanda yake bulaguro an ba shi damar jam'in sallah guda biyu ko na taqdim ko ta akhir min jam'in taqdim mai bulaguro an baka dama idan ka sauka a wani wuri a zawar ta yi duk la'asar ba ta yi ba kana da dama ka yi sallah ta azuhur raka a biyu ta bulaguro kuma ka tashi ka yi kama ka ka raka a biyu ta la'asar ta bulaguro alhali la'asar kin ba ta yi ba wannan annabi sallallahu alaihi ya sunnanta haka sauki ga al'umma Allah ya shar'anta mana haka nan yana gama sallah guda biyu assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wala ha daga yana
daga tsugunya to bismillah
wuni muna samun bayani matar da ta haihu da wani lokaci ne kamata a ta ware sallah
to na gane eh kamar radio Mm. to kenan eh, an ba da dama ga wanda yake cikin bulaguro in lokacin azhar ya yi ka sabka kayan ka tashi sai ka yi azhar ka yi la'asar la'asar kin bata yi ba jami ta kajim kenan annabi ya sanin taka nan haka idan magariba ta yi ka sabka za ka tashi maimakon ka yi zama sabka biyu haka baka dama lokacin da kai magarba sai ka janyo isha ka yi su tare duk lokacin isha bai ba shi ne kai masu suna jami'in takadim haka an baka damar kana misali kan cikin mota ko abu ana tahiya a zawar ta yi ba sai kun tara da ba hankali ba kuna damar ku yi tahiya ko hal asar ma ta yi in asar ta yi sai ku sabka ku yi ga musallar azuhur da al'asar a lokacin asar jami'in ta'akhir kenan haka kuna kuna cikin tahiya balaguro magaraba ta yi ba ta tara da roba hankali ana iya barin da roba wannan har inda ya tsaya inda ya tsaya lokacin magariba lokacin ishakin ma kai sai a sauka a yi magariba a isha ba lahi ba ne ba kenan ko ta kadim ko ta akhir to dole an wa sauki ne musulunci ba da na ga masu bulaguro kamar sun saukin amma an ba shi ba dan uwa bai halitta haka kurin kana hira kana ce wani ba dalilin komi ko kuna shawara wani abu da man da ake kabar sallah lokaci ya huta wannan ta'addanci ne ganganci ne wanda Allah bai ya baka uzuri mutaka ba tuba kai ba sai ka tuba ga Allah kurin subhanahu wataala akan wannan ta'addanci da kama Allah na barin sallah alhali Allah subhanahu wataala ya cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban maquta inna salata kanat alal mu'minina kitaban maquta sallah wata farilla ce da Allah dorawa masu imani sai dan wani tsuguni yake tambaya macen da ta aihu kwana nawa ya kamata ta fara sallah yan nan ma akwai wata al'ada da aka saba ya ce mace in ta aihu ta kwana arba'in duk wani al'ada ce kuma mara kyau ta saba shari'a wani lokaci yan uwa mace da ta aihu dalilin jini aka hana ta sallah in kwana ɗaya biyu sati za ta ƙare jini ya tsaya tun baiwar Allah dole ne ta yi wanka ta yi sallah ba sai an yi kwana arba'in ba san ba magana kwana a inda kwana arba'in ke zawa ake magana shi inda mace jini ya zo mata na aihuwa bai tsaya ba shine hadisin ummu salama ta ce annabi na dare mata suna jiran jini na biki tsawon kwana arba'in ta zo ce maka kwana sattin wani kwana sattin akwai cikin fikin maliki a san kawo maganar amma a gaskiyar magana hadisi tabbatacce na ummu salama radiyallahu anha cewa bakin kwana arba'in idan mai biki tana biki jini bai tsaya ba to za ta yi wanka in kwana arba'in ya yi ko da jini iya zuwa za ta yi wankan biki na ibada kuma ta zama tun mai rashin lahiya kenan za ta shiga sallata in mustahabi ne ta riga wanka duk sallah ta gama ta yi wanka kuma ta ta yaro la ta yi sallah amma cikin halin tsarki take in ta huce kwana arba'in kuma hata mu'amala da namiji ba sai an yi kwana arba'in ba ƙasa da haka kenan in aka yi aihu aka jini ya tsaya ƙasa da kwana arba'in to wanka za a sallah ita inda ake arba'in inda jini ne bai tsaya ba shi ne za a tsaye da sallah da komi ana bin shi din da ya kwana arba'in bai tsaya ba sai a ja birki a yi wanka a yi sallah kuma a yi mu'amala da mishi amma duk wani ana magana inda amma jini in ya tsaya bakin kwana ɗaya kwana biyu ma akwai masu aka ci aihuwa a likita ma jini ya tsaya musu kaga wannan bisa buƙatar wani barin sallah ila ma'amala ce ta namiji wannan kuma tsakanin mace namiji ne da a takaice dai wannan shine bayani na macen da ta aihu kwana nawa ne kamata ta fara sallah jini tsayawa jini iya tsayawa za a yi sallah in bai tsaya ba ne ya huce kwana arba'in da kwana arba'in sai a yi wanka a yi sallah muna fatar yan uwa sun fahimci dai wannan amsa ta wannan yan uwa muna fatar da yan uwa kamar da dai muke jaddadawa mutum da zai kira ya yi kira akan tambaya don ganin cewa kai tsaye ne dai shirin da muke yanzu dai nan da kusan sati biyu kenan can satin mun yi kai tsaye wannan ma kai tsaye ne bayan dan bulaguro da aka yi kenan muna fatar da cewa yan uwa na sanin babban yauni da yake kanmu na ibadar Allah cikin karantarwar annabin da Allah ya aiko kamar da Allah ya ce wa laqad ba'athana fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa ijtanibu tagut Allah ya aiko ma ko ta al'umma da annabinta babban aikin dukkan manzo kada ya ta Allah da ibada ka gama Allah da kowa kuma na daga ce a ƙaurace ma dukkan wani abin bauta wanda ba Allah shin dagutu a ta Allah da ibada ka a gama shi da kowa shine babban aikin manzanni kenan annabi sallallahu alaihi mu mu katarin shine annabin mu kuma shugaba a cikin annabawa da manzanni kuma shine shugaba a duniya haka al'akhira annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba hatta na annabawa ba yakuba ba ma'arake hatta da annabawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana matsayin shugabansu kamar da yake cewa Allah kamar da asaya ba aka rabu kamar maqam mahmudan wannan matsayi da Allah zai taro shi annabi sallallahu ya magana wannan maqam mahmudan wani matsayi ne a hilin kiyama an ce matsayi abin yabo wanda Allah zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi a cikin dukkan manzannin Allah shi kadai za a ba wannan matsayi na maqam mahmudan wani matsayi ya wakana lokacin da Allah subhanahu wataala ya tattara mutane da aljanu a hilin kiyama wuya ta yi wuya za a nema mutane su nema a musu hisabi ko su matsayin shi wannan tawaga ana neman ina za a za a je wajen adam ganin shi ne baban annabawa adam ya kawo uzurin shi na ba zai iya ba zuwa ya roƙi Allah ya za a tattar gaba ɗaya har annabawan da mazani da sauran mutanen kwarai da na banza duka tsatar gaba ɗaya a je wajen adam a ce adam baka gaba halin da muke ciki ka roƙi ubangijinka ya mana hukunci Adam zai ce na ni na zuwa ni da na ce itaciya duk da an yaye mishi amma ya tsoro Adam ya ce gaskiya ba zan yi wani abu ba yace ku je wajen wani zai tura su zuwa ga annabi Ibrahim annabi Nuhu alaihi salam kenan Nuhu shi ma zai kawo uzurin shi na abin ya karhin shi ba zai iya ba shi ma ya tuna ya addu'a Allah halakar da duniya duk da yayin akan umarnin Allah akan addinin Allah shi ma da Nuhu zai ja da baya ya ce ba zai iya ba ya tura zuwa ga Ibrahim shi ma ya ka uzurin shi Musa ya ka uzurin shi Isa ya ka uzurin shi lokacin na wuya ta wuya duka za a shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ana zuwa zai ce ana laha ana laha ni ke da wannan matsayi Annabi sallallahu alaihi wasallama yace zan tashi in je karkashin al'arshi in yi sujada ga Ubangiji Allah zai cusa mana wasu kalmomi na yaban shi ya ce wannan kalmomin har a yanzu lokacin da ke magana zai bai san su ba sai kiyamar in ta tashi kenan in ya sujada ga Allah Allah zai bashi wannan kalmomi na yaban Allah da girma Allah zai ba Allah girma Allah assalamu alaikum na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah ha a ina da radio ina cikin wazi ina da radio idan na mutu insha Allah eh insha Allah kenan wannan shine abinda an an zo kenan manzana zai ce ana la ana yace za shi ya sujada ga Allah subhanahu wataala ya yabi Allah Allah zai tusa mishi kalamomi na yaban Allah da girma Allah subhanahu wataala bayan ya yabi Allah ya yabi Allah zai ce ya Muhammad irfa ra'asak ishfa tushaffa ya muhammad kaɗa kanka kenan yaban da ka yayi ka nemi ceto a baka ceto to kan zai nemi ceto a ba mutane hisabi kaga wannan iya tabbatar ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaba duniyar lahira kaga wannan a lahira ma a cikin annabawa ma shi aka ba wannan matsayi wanda yake abin yabo na ceton duniya gaba daya sai bayan haka iya da wani matsayi wanda shi ne yake cewa wanda ya ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah ƙarshen kiran sallah ya muni salati ya roƙa min wasila ya ce hallata lahu shafa'ati cetona ya tabbata kan shi menene cikin abin da annabi ce kai aka kai koyi mu kiran sallah kawai annabi salati ka roƙa min wasila lokacin da mai kiran sallah ke kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar kai mai ji kai ma kace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kai mai ji kace ashhadu an la ilaha duka biyan ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka hodi ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala anan kai mai ji ya kace la haula wala quwwata illa billah hayya ala la fala haka zaka ce la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar Allah akbar kana koyon shi gaba daya lokacin da ya kare la ilaha illallah bakin naka tsayawa bakin la ilaha illallah sai ka wa annabi salati misali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته yace duk wanda ya ji kiran sallah ya maimaita yadda ladan yake hudi ya roƙa mana wasila ceto na ya wajaba gare shi to wannan wasila yace wani matsayi ne manzilatun fil janna la tamri illa illa illa ana arju arju illa mana arju ana kun ana anhu mana wannan wasila ne bai ce wani matsayi ne a gidan aljanna na kololuwar daraja wanda mutum guda za a ba annabi yana fata shine za a ba wannan matsayi kenan a gidan aljanna a can ma shine shugaba gaba daya na yan aljanna yan wata kace dai kenan annabi sallallahu alaihi wasallama shine manzon da Allah ya aiko mana kuma da umarni mu mai biyayya mu ba abin da ya zo da shi assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah
muna tambaya ne wato kamar kana cikin sallah ne na'am
eh eh kai bayan ka rubuci na biyu sai ka zamna mai maimakon ka sujada biyu kai daya to
eh kuma sai ka zamna kai tayya eh maka ne ka bayan ka nake ka karanta har wajen yi kasida eh kuma ki gaba za ka yi koko da komawa za ka yi to daga ina ne
eh kamar wai sallah Tana- tana daga ina ka- tana daga ina kake daga murya to kama radio insha Allah Ka- kama radio eh shi kaman da yake hudi ka zo raka'a ta biyu assalamu alaikum na'am assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullah an wula ya la lo daga ina to bismillah
kamar wasu ne suka mune wata tambaya kuma eh nace musu gaskiya ni ma ban sani ba eh dai in tambaya to
yau wai kamar soyayya ce suka yi kuma tare da sun sani ba a soyayya a cikin idda to a lokacin ya ce shi zai da niyyar armanta kuma yanzu sai ya ga ya dace a ce ya arme ta to wai shine wasu ke tambaya arman nasu in sun yi ne to kana jin radio ko kana jin radio ko Taka ce kenan muna magana wancan bawan Allah wanda ya bar sujada ta biyu a cikin zama na harko ya tashi sai da ya karanta fatiha ya tuna matuƙa bai kulla raka'a ba ko da ya karanta fatiha da sura in dai bai kulla ruku'i ba sai ya komo dam ya zamna ya je ya sujada ta biyu ya yi tahiya ya ƙare ya maɗa salatu ya ƙare ya tashi kuma ya ciko sauran raka shi biyu in ya ƙare zai yi eh, a wannan wurin na da ya bar wannan sujada guda yanzu kenan ya komo ya yi ta zai sujada ba'da salam ta ƙari da ya na tsayewa ƙarin ƙari ne a nan ya ba'adi zai yi kenan komowa zai zamana ya raka- ya sujada ta biyu kuma ya tashi cikin sauran sallah in ya ƙare sallah sai ya sujada ba'adi wannan mai maganar mace tana cikin idda ya sota to daga baya ya ce sai so armanta kenan kaga wannan dama wani sakarci ne aka yi ba arme ba ne shi abin da aka maganar magana alƙawalin arme shi ne Allah hana lakin latu a idunu sarra arme alƙawalin arme ne zan in kin ƙare za mu yi arme ina son ki da arme wannan kuma daban shi da me da kuka yi na wani soyayya ba gani arme ba ku tuba ga Allah game da abin da aka yi amma in aka yi arme daga bayan ta ƙare idda aka zo aka arme wancan laihin daban bai soke ingancin arme da aka yi bayan ta ƙare idda a takaice dai lalle haramu ne ka yi magana da matar da take idda ta mutuwa akan za ka arme ta tamshi ya ce hukun sun soyayya ne ga dana wani abin da ba ka yi wanda bai sa- saba shara dai wannan dai a takaice dai abin da Allah hana alƙawarin aure to kuma shi ma in dai macen ba a yi arama ba a wannan zamanin cikin idda in aka yi arama cikin idda shine babu arami amma bayan idda duk an lahi wancan a tuba ga Allah kuma bai hana daga baya da su armanta ya arme ta wannan ba lahi bane ba wallahu a'lam muna fata dan uwa dai kamar da kullum muke bayani na kokarin gyara ibada shine babban abin da yake assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
haka suna da la ya lau alhamdulillah
yanzu ne ma na sanne na ma wani tambaya da ya ci wani kira ku ba ne ba na kuma to amma muna radio ana sama antan ha ina sama radio ina sama antan ina radio okay kana hira gaba an ga tambaye kana tambaye ka gaya maka ya tambaye ka kana kana kana jin radio to assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam alaikum salam wa rahmatullah malam barka da baraka
ina tambaya guda to bismillah Allah sa na sani
yawa ne ne makara ha
yanzu da ya makara ya ya bai Ha?
mutum ne ya makara dan da eh
yanzu da ya tashi sai yana yin sallah asuba ranar hatta mutu yana yin sallah asuba kuma ya zo raka ta karshe sai suna ashe bai yi ba isha eh
to a lokacin nan da yi ba sallama yana iya mai da ta isha ya ci ko raka biyu ko kuma sallar ta lalata to kana daga daga nan ka kira
daga da magaram kan kan kana jin radio ko kwarai ba to kamar radio kina insha Allah yawan yawan shi Mun gode.
assalamu alaikum assalamu alaikum na'am a takaice wanda yake cikin sallar asuba a raka alƙarshe ya tana biyu ba sallar isha wannan sallah ba ta iya komawa ta koma isha ta koma isha a sai je ka ci gaba da ita duk da akwai masu ganin kafin malikiya suna ga wannan sallar taka ta ɓaci amma gaskiyar magana eh, kan baka tuna ba sai kana ciki kamar da imam shafi rahimahullah ke kan ce babu wajibcin wannan tartibkin za ka yi da wannan sallah ta asuba kuma daga baya ka kawo sallah ta isha akan wadda ta huce ka akan rashin sani amma inda baka shiga bane ba isha za ka fara kun ga sallah asuba amma baka sani ba sai bayan ma kana raka ta karshe za ka yi da sallah ta isha da- ta asuba daga baya ka kawo sallah ta as- wannan ta ishakin bayan ka kare sallah ta asuba wannan shine magana Mm. assalamu alaikum na'am Salamu alaikum.
malam sanar da Allah Yawa malam da tambayar na bari in hude. Kaman wai- wani aiki ne haka nan nan nake yi tare da gwamnati ne haka kaman kwantara ne suka bani na yi ne.
to To aiki ne muke yi duk wata a- a biya haka.
eh Cikin kwantaran kaman duk wata ne za a yi. To yanzu sai suka zo suka sa tsakaman kaman son ransu ne haka suka yi. Suka ce an tsaida aiki suka hana ni yin aiki. Ashe kuma aikin ba ma tsaida ba a- a a- a ka'idance. yanzu shi ne yanzu jiya na ne za su yi goya ne ne tunda kamar a cikin kwantaran ahadi ne kamar abin da alkawari ne a da kuma sai su ne suka saba ba ni ne suka saba
to ai ka sai san mu tsaida ban yi aiki na zai eh abin da ya shahi irin wannan abu na yarjejeniya
eh eh, abu ne wanda dole sai ka san irin abin da aka sa hannu misali ba ni misali
ah ba ni misali abin da aka aka sa hannu a cikin shi eh kamar aiki ne haka na ɗauka musu masu gadi haka eh
to yanzu in aka yi aiki masu gadi a wata sai aka hannu sai in kai sai shi biya eh to cikin aikin cikin aikin mu mun sa hannu kamar an tsaya ne akan haka duk wata ne ko kamar shekara shekara duk shekara kamar watannin gaba ɗaya sai na aikin nan.
To.
Haka ne aka sa hannu Eh.
To cikin son ransu ne sai suka ce ai aikin nan an tsaida ne aikin a ce aikin ba a tsaida ba kamar wani ne suka so su ba aikin to abun nasu da bai ba sai suka biyo suka ce mun ci gaba da aikin to kai da aka tsaya ka tsaya
to ni gaskiya da suka tsaida ni na tsaya amma ka bani ba cikin son raina ba ni ma na tsaya tunda idan na na yi na yi da su aiki na na ce musu akan nan ba ka'ida ba ne suka ce a kamar suka so su- su kawai dai su yi su nuna kare to tun iko Allah Allah ya kare su sai suka ce mun yanzu to a gaskiyar magana aikin da baka yi ba baka ci kudin shi ba sai dai wanda ka dawo ka fara tunda abu ka ci kudin ba kai ba aiki na kake magana mun fara bare ma noma kullun da jika jika biyu biyu sai ka tsaya kwana biyar daga baya ka dawo ka ci gaba da aiki na baka kudin kwana biyar baka ma aiki ba kaga bai dace gaskiya dole kudin wannan da ban yi aiki ba ba kawata a cikin ba tunda ban yi aiki ba ban ci ba haƙƙin da na yi don aiki ne ban yi ba inda na ci gaba da aiki ko da an ci da kwantara inda ka ci gaba da aikin ko san wannan hai biya ka eh sai a biya ka dole yanzu yanzu da ace da da ruwan gadin nan da ace wani abu ne ya faru kuma da suna aiki zai na ne kuma su yi abun gadin nan nami a wurin aikin da ace kamar wani abu ya faru wurin aikin da sun ce kamar da gina ne to shi ne ce maka wannan abin wannan abin da kun kuma shiga abin da mun yi mu sani ba shi dai a zahiri aiki ne in baka yi ba ba kamata ka ci wannan shine kun da sani wannan kuma can wannan abin na akwai wani abu da iya bukatar sana abin da kyau gaskiya kayan ka gumci kansu to sai na gode Yawa, eh, alhamdulillah. na'am muna fatar da yan uwa kamar da dai suke jin mu muna fatar eh, kamar dai da muka bayani bakin lokacin da muke da shi akwai lokaci karshe ana sa kamar hudu ba kenan ba sai mun kai kare shidda ba kamar kare shiddan ba kwata muna tsayawa saboda a ci gaba da kenan jin hudu ba da haka dai kenan lokacin mu duka kayan nan kayan ba kwata ne insha Allah assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah daga ina to bismillah ina jinka eh to kam kana jin radio ko to kama radio
kuma kamar ya kawai raka abinci ake yi ko kuma ana tsara su to shikenan dan uwa idan aka ce rakatul fajar a sunna ya tabbata bayan kiran sallar asuba na ƙarshe raka'a biyu da ake yi kayan sallar asuba ana kiran rakatul annabi sallallahu alaihi cewa rakatul fajar khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'a biyu da ake yi kayan sallar asuba tahi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi kaga sallah ce mai lada to amma ba a yin ta sai alfajir ta keto kuma bakin raka'a biyu ce ba ƙara akan raka'a biyu kuma idan ka zo masallaci liman ya fara sallah an ta da iƙama bai kamata ba ka yi ta sai ka bi liman ai sallar asuba da kai bayan ƙari sallar asuba sai ka sake wuri ko ka yi dama ko ka yi hagun ko ka yi gaba ko ka yi baya kamar da ke cikin ruwa ta cikin sunan ibn maja saba sunan zamuci haka akwai ruwaya ta imam bukhari wanda ke cewa kana iya huta daga masallaci ka dawo ba an shi ne ba a dasa kai tsaye amma bayan sallar asuba kana iya sake wuri sai ka tashi ka kawo ka fajar iya wani ce baka ba a yi haka ya ga an ce ba a yi ma ra'ayi ne ba a yi ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi iya sallah bayan sallar asuba duk da ba lokacin nafila bane annabi mai tambaya sallar mece ce kake yace ya rasulullah na zo kuna sallah an ta da kama bin yi sallah ba na biyu ku bai barka tarfajar su ne nake yanzu annabi ya kyale shi annabi ki tabbatar mai da abin da shine tana takadiriya akan haka kenan in ka zo masallaci da asuba liman ya fara sallah ta asuba ba kai barka tarfajar sai ka bi liman ana ƙare sallah an sallama an ƙare sai ka sauya matsayinka ko ka yi dama ko ka yi hagu shi dai ba a tsaya wurin ya ka tashi ka kawo sallah ka tarka a fajar kuma bakin ta raka a biyar ce ana iya kan fatiya kaɗai ta yi annabi nutu ya tsaya kan fatiya kaɗai duka raka a biyu ka kanta fatiya fatiya kuma ya tabbata a suna karanta fatiya da kuliya ayyuhul kafirun a raka'a ta farko raka'a ta biyu fatiya da ulhuwallahu ahad wannan shine raka'atul fajar muna fatar dan uwa ya ji tambaye shi to fata ko Allah taimake mu da aiki so da aka ce raka'atul fajar mutai kaman wani yawa cikin kayan asuba kayan a kiran sallar karshe da ita dama ba a yin ta sai lokacin asuba yake yin ta dama kaka yi ta ma da wuri kayan kiran sallar asuba na karshe kayan keto alfajar ba a yin ta an kai ta ma kun nafila ce kai ba ta matsayin raka'atul fajar ita raka'atul fajar ana yin ta ne bayan keto alfajar sa'annan manzo Allah ya ce ta hi duniya da abin da ke cikin duniya ta ke na abu ne wanda ya kamata a riƙa yi assalamu alaikum lafiya alhamdulillah a'a mene? eh
ana yin ta gida ko sai an fitar to kana jin radio na jiha
ina jin rajin sai to kamar radin jiha ya tambaya raka'atul fajar ana yin ta a gida ko a masallaci a'a yan wadu na filolin yin sa a gida ya hilada to amma me ya matsala yakan yi wani gidan shi da masallaci nesa ko kuwa in ya ce ya yi ta a gida sallah ta asuba za ta bar shi a masallaci shi ne sai ya je ma'ana masallacin da wuri ya je can kinki na lokaci ya yi ta amma abin da ya yi ta a gida in ka san za ka iya yin ta ka samu sallah asuba sai ka je ka yi ta sai ka yi ta a gida an kuma haka ba ka je sai ka je da wuri ka je masallaci lokacin da lokacin ta iyayi sai ka tashi ka yi ta amma ta halitta a gida ta halitta a masallaci illa a gida ta yi lada shine magana duka nafiloli irin wannan sun yi lada a gida amma kai a masallacin ma ta yi na ce muku akwai misali yanzu wanda yake nesa shi ya ce ya tsaya a masallaci ka ya tsaya ya a gida iya wa gidan shi nesa ne kafin ya zo masallaci a yin sallah an kare kaga wannan shine matsala kaga wannan ya zo masallaci da wuri in yayi lokacin sallah in yayi in yayi balahi an yi kiran sallar karshe yayi ta a masallacin kuma daga ba sallah asuba wannan shine ba akwai halacci illa abin da hiyayya abin da yayi a yi ta a gida shi yayi in ka san ka samu sallar asuba wallahu a'lam yan wadda muna ƙara bayanin jira da bayani cewa lokacinmu bakin ganin akwai hudubar da ake sawa kayan ƙarfe shiddan kuma iyawa da labaru shi muke tsayawa da kayan ƙarfe shiddan assalamu alaikum na ha ba a ji da kyawa ha mene eh
wannan bayan an yi ta gida kuma ta ba ta eh ai shi in kai je masallaci mataka sallah ta halatta za ka yi sallah ta tatil masjid ko da ka rasa fajar za ka sallah ta tatil masjid wannan za ka yi in ka je masallaci eh amma misali ka je masallaci ba ka yi barka ta fajar ba ta yi ka tattalin masjid ba tattalin masjid kurin shi masallaci ne ba a zuwa har kurin a zamna ba a nafila ba in ka je masallaci da wata sallah da kamata ka yi ba ka yi ba ko misali an an barka sallah ko ba ka yi barka ta fajar ba ce he ka yi tattalin masjid don ka sallah asuba ko ka tattalin masjid ga ta fajar sallar da kake da kake kanka ita kurin za ka yi amma ka je ne ka zamna ba a zuwa a zamna ya nafila amma ka je da sallah da ba ka yi ba ko ka ta fajar ko ka makara ko da kai tsaye kai sallar ta kai ka kai rika tarfajar kuma ka sallar asuba na wata shine amma ka je hakkun ka zauna ba zuwa masallaci a zamana ba tare ba da nafila raka'a biyu shine wannan kuma ko me ka je masallaci shawara ce wani abin je ka masallaci ba su a zamana ba tare da nafila akalla ka samu da haka ne ma ya ka tattatal masjid gida tare ka abinci ake kayan a zamana na wata an gani yan uwa muna dai kara jaddada bayanin lokacin mu na ganin duka kusan satin haka muke muka zo muna tsaidawa ka hankali shidda don a sa hudu ba kuma iya da labaru guntu muna fatar yan uwa tunda lambar ta wace ko da mun kare mun rihe nan kin mutum iya da dama kenan ya yi kira a lambar tawa insha Allah iya tambaya in ba shi amsa abin da na sani wannan insha Allah haka haka ne daidai amma yanzu za mu kokarin tsayawa kenan daga nan kin da a bada daman jin hudu ba insha Allah Allah ba mu ladan daidai kuma kula kula da gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid yan wadai musamman muna cikin lokacin damana a ci gaba da addu'a ta Allah ka mana damana mai albarka kuma Allah ka mana alkhairi a ƙasan Allah ya mana kariya daga dukkan wani sharri na hiri da na ɓoye muna fatar Allah subhanahu ta'ala ya azuta mu da arziki mai albarka ya ba mu ruwa da mana mai albarka ya mana kariya daga dukkan wani ƙwari ko iri ne ma Allah sa albarka cikin abin za a noma اللهم سبحان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته